أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan biyu hijira 1447 ya yi daidai da ranar 19 ga watan 8 miladiya 2025 muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na shiga da tafsirin alkurani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake masallacin munira ungol bana fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna cikin suratul qalam ko suratul nun ko nun wal qalam Allah subhanahu wataala ya ba mu iko har mun zo aya na goma sha shida yau za mu tashi aya na sha bakwai zuwa abin da Allah ya so idan ba mu manta ba a aya na sha biyar Allah yake cewa idza tutula alaihi ayatuna idan muka karanta masa ayoyinmu muka sabko da ayoyi muka sa aka bayyana mai su fala asatirul awwalin sai ya ce wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko Allah yake cewa sanasimuhu ala al-khurtum ai za mu sanya masa alama ga hancinsa Imam Mujahid da Abu Aliya suka ce ai naswaddu wajhahu za mu sa mai baka fuska da ka kalle babu alamun haske na imani kuɗi tare shi babu rahama gijin-gijin kenan imam al-fara yake cewa an ambaci hanci ne shi kadai ana nufin dukkan fuskar shi za mu sunya mai baka fuska ibn abbas yake cewa ishara ne akan kafin ya mutu a nan duniya sai an yi mai rauni a huskansa kafin ya koma ga Allah kuma ya tashi yana mai bakin huska Allah ya kare mu Allah ya ce inna balawnahum nan ana bayani ne ga mutanen makka Allah ya ce su mutanen makka inna balawnahum lalle mu mun jarabce su da rashin ruwa da yunwa kama balawna ashabul jannati kamar yadda muka jarrabi ma'abuta gona ma'abuta gona kamar yadda muka jarrabe su haka muka jarrabe mutanen makka iz aqsamu yayin da ma'abuta wannan gona suka rantse da Allah cewa da yasrimunnaha musbihin za su girbe wannan gonan tun sassafe in sun waye gari da safi za su safko su girbe abinda gonar ta bayar na abinci malamai su kawo bayani cewa Allah anan bai ambaci suwaye ba ma'abuta gonan amma kamar yadda tarihi ya nuna mutane ne da suke a yankin sana'a sana'a babansu ya kasance a garin yaman cikin yaman ne wani wuri ana ce shi sana'a an yi wani dattije mutumin kirki manomi ne shi dan yayi noma kaka ta yi komi ya samu yana raba uku ne kashi ɗaya ya ajiye ma iyalinsa abinda zai ciyar da su kashi ɗaya ya ajiye abinda zai maida iri idan lokacin noma ya yi kashi ɗai fi sabi lillahi ne na talakawa ne shi haka yake duk shekara ashe 'ya'yan abin ya dame su suna ganin baban yana musu wasa da dukiya in gaba shi yau halaye ne mai kayan shi da baban ya mutu yanzu dukiyar ta dawo hannunsa sai suka yi shawara suka ce lalle daga yau ba wanda zai ƙara zuwa gonan to amma mutane sun saba zuwa ko ba a gayyace ba sai sun zo to ya za mu yi mu yi sabbotun da sahi kafin kowa ya zo mun ɗebe abincin gona in mutu ya je bai tar da komai ba ya dawo su tunaninsu rowa tana da alkhairi rowa ita ce take sa abin duniya tsaya albarka ce take sa abu ya tsaya ba rowa kun gane ko an yi haka nan garin wani alhaji ne yana da ɗa sai ya ɗauki ɗan ya tura shi wajen karatu karatun kasuwanci da yi karatu ya dawo ya zo shago yana zaune sai ya ga baban na zaune in wanga ya zo sai ya kawo kuka sai baban ya ɗauka ya bashi in ya hita wani ga shigowa sai baban ya ɗauka ya bashi ashe abin ya dame shi sai ya zo ya samu babansa ya ce da shi ba a yi madukiya haka nan yana madukiya haka nan abin karewa shi shine sai ce yaro zo ka zauna kaga Allah shi albarkan nan ita ce ta sa dukiyar nan ta kawo nan ba lissahin kuma ina da lissahin kuna da komai ba ku iskewa ashe albarka ita ce ya kamata mu yi da akari da ita ba yawan dukiya ba Allah ya samu dace to haka dai an kai sai suka rantse da Allah suka ce la yasrimunnaha musbihin za su girbe wannan gona tun da sahi Allah yake cewa wala yastathnun ba su yi istitna'i ba ma'ana ba su ce insha Allah ba saboda zuciya ta ruhe su sun kosa ma baban ya mutu saboda abin ya dawo ga hannunsu su ɗauki hansa akan talakawa gobe wani da wani ku shirya mu je mu girbe gonan nan ba wanda zai shige ta shi yasa Allah ce wala yastathnun ba su yi istisna'i ba su ce insha Allah ba mu ko su Allah in ji Allah kenan fatafa alaiha ta'ifun sai mun ka sanya mai zagaye zagaye gonan min rabbika daga gurin ubangijin ka wa hum na'imun suna kwana Allah sai ya aiko malaika ya ce ka je iya gonar su ka kone ta ka kone gonar kowa iya gonar su ka kone na ganin Allah bai bayyana wani wani da'if bane ya dai aika cikin sojojin shi aje a kona gonar aka je aka kona gonar fa asbahat kasarim sai gonar ta waye gari kamar dare mai duhu mana in kace ki gona ko da rana ne sai ka aza dare ne saboda baki ta kone asarim dare mai tsananin duhu haka gonar ta yi idan har za a ganta da sahi cikin baki kamar dare yayin dare ai ba ta gano yanzu su sun kwanta da wannan niyya ga abin da Allah ya yi fatanadau musbihina sai suka kirayi junansu da asubahi ta yi da sahi suka kira juna shine fatanadau suka kira juna wane wane wane wane a wani lokaci a lokacin asuba an yi gudu ala harfikun ku tashi ku yi sabko zuwa gonarku wajen yayin itacen in kuntum sarimina inda har kun kasance kuna da niyya na girbe wannan yayan itacen na ku sarimina ai qati'ina in kun kasance masu yankan dabino ku zo ku yi sabko Allah ya bada labari hitan ma kun je da an kai tafan tsalaku sai suka hito zuwa gonar suka baro gida wahum ya ta hafa tuna suna sanda suna taya sannu-sannu ba dai sason ma a ji ta su Allah yake cewa Allah ya rukunan na haliyau ma'alaikun miskin suna cewa ai yau wani talaka miskini ba zai shiga wannan gona ba suna hudun wannan magana cikin sirri kaga hadda ma rantsuwa Allah ya dakhulannaha kun ga fi'il mudari mabniyun ala al-fatati ittisalihi bi nun at-tawkid at-thaqila mun rantse wallahi yau babu wani miskini da zai zo gonan nan wa gadau ala hardin qadirina wa gadau ala hardin suka wayi gari a cikin wani manufa har shine cost wa man'i wa ghadab sun kawaye gari da niyya ta kushi niyya ta rashin mutunci Allah yake cewa qadirina kuma masu yin haka ne in sun samu iko ma'ana suna da niyyar su aikata wannan abin da suke son su yi gane ko yana ba sai ce qadirina ala qudra da niyya da iyawa sun waye gari da wannan manufa a cikin zukatansu cewa ba wanda isa ya taɓa wani abu daga cikin dukiyarsu shi sa Allah cewa ga dau ala hardin qadiri ne suka waye gari suka yi sammako da wani irin mummunan manufa kuma suna da ikon samun zartar da wannan abin wannan manufar tasu yanzu kaga dai manufarsu kuma da gaske za su aiwatar babu shakka da suka tinkaro gonan falon mara auha yayin da suka gonan nasu suka kalle ta ƙwalo sai suka ce ina da tallon lalle mun kuskure ma hanya kai wannan mun ɓace wannan ba gonan wuta ba haka suka ce falon mara auha yayin da suka gonan nasu ƙwalo sai suka ce ina da tallon lalle mun ɓace mun kuskure ma hanya suka kalla da kyau suka kalla da kyau suka gano gona tasu ci suka ce bal nahnu mahrumun a wallahi ba mu bace ba gona dai ta mu ce mu dai mahrumuna Allah ya haramta mana wannan arziki ne saboda mugun nufi na bal nahnu mahrumuna mu dai an haramta mana ne Allah ya samu dace to kun je daga cikin abubuwan da shiga kawo talauci akwai mugun nufi ruwa ma tana kawo talauci jama idan kana da nufin ka samu daga kai sai kai sai yar matakka da ɗanɗan ka biyu ko guda to ba ka rubuwa da talauci inda su waye ba su Allah dan wa baban su yake dan Allah ka riba ka gani ga su ga ɗawane gida amma har baban ya koma ga Allah yana cikin arziki ba ma abin bai musu daɗi su ina masu kuɗi wai yanzu kana da kuɗi ƙoƙarin ka ka tara ma yaya su sun mako ka mutu nan yanzu ka tara dukiya ka kai musu wasa da dukiya wata rana za mu yi wani aiki ina ganin nan masallacin nan nan masallacin muka yi sanarwa muka ce akwai buƙatar kaza sai wani mai kuɗi wani alaji dattijan arziki sai ya kira wani daga cikin ladanni ya ce a zai a same shi wannan abin ya ɗauki nauyin zai yi shi muka je sai ce mu babban ɗan shi a ba da kaza a sai kaza don a yi masallaci aiki sai ɗan ya ceto an ka hito daga gurin uba sai ɗan ya yi ta faɗa shi baba shi ta rarrabe dukiya shi na wasa da dukiya shina muna wasa da dukiya shikenan sai ce bai basuwa bai kuma basuwa ba har yanzu da duke ba da labarin uban madaran shi in bai mutu ba a yi Allah aiki duke kuma ta ubanci amma aya sun hana don me in yin rabe to me za su gada har yau da nake baka labari ba a yi abin ba sai dai muka nemi kuɗi ta wata hanya muka zo muka yi aikin gashi nan mutane na amfana da shi don haka wala iyaka iyaka da ruwa ruwa ba ta da kyau in Allah ya baka kai gwargwaron yadda za ka yi bayarwa don Allah baya kawo talauci kuma je ka karanta ka gani wani mai kuɗi ne wani yake cewa aruni بخيلا طال عمرا لبخله ku nuna min wani marubuci da aka ƙara ma kwanaki saboda ruwashi wa hatu kariman mata min ajalil badal ku kawo wani mai kuɗi da ya mutu saboda kyauta babu shi idan Allah ya baka ka bayar dan Allah sai Allah ya sa kullum abin da ka samu ka ce Allah shi mishi albarka kun gane in Allah ya sama albarka ba ka maganin jika goma wani yana ganin kayi ƙarfin miliyan ɗari kuma shi a haka yake a ran shi in ya ganka sai ga yana son shi kawo kuka yana ganin ko kaza kaza amma Allah ya ɗebe mutu albarka sai ga mutum da miliyan ɗari hajaran majaran ko riga bai iya canzawa Allah ya kare mu shine sai Allah yake cewa qala awsatuhum mafi adalci daga cikin su mutumin kirki daga cikin su wanda yi su adalci yace alam aqul lakum ashe ba na gaya muku ba laula tusabbihuna da kun yi tasbihi ai sai da nace muku mm wani ku ce insha Allah amma ba ku ce ba to ga abin da ya samu kinan ya nuna idan mutum yana da 'ya'ya ba su zama na dukkan su zama lalatattu amma ka kula idan lalatattu suka yi rinjayi to na ƙwarin in ba sa'a ba ba su tasiri a ce dattijin cikin ɗaya akwai na kirki amma saboda lalatattun sun rinjaye na kirkin sai zama na kirkin ba su ice komai sai su bari ai abin da duk ake son ai annan darasi ne babba Allah kai mana da kanka to yanzu sai suka dawo gyara kalu sai suka ce subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimina lalle mu mun yi zalunci ma'ana mun yi kuskure me kuskure mu da muka hana ma talakawa abinda babanmu yake ba su mun yi kuskure wannan ya nuna ɗiyan suna da tarbiyya baban ashe ba dukiya kaɗai ya bar mu 'ya'yan ba har da tarbiyya ba su inda kai tsaye sun gano kuskure sun koma ma Allah to kun je da dan adam yake fa ba dan adam din da bai kuskure kullukum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun dukkan ku mutane masu kuskure ne mafi alherin masu kuskure shine masu tuba ku kiyaye wannan da kyau kada ka kalle mutum ka ce a wai malam wane na da kanshi yayi kaza eh to ai shi malam wane yayi kuskure kamala ne kaka dauka mutum ya zama bai kuskure a ɗan adam yana kuskure abinda da yake so in kai kuskure ka gano kuskuren ka ka tuban ma Allah shikenan kaga su sun gano kuskuren su fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawun sai suka huskanci junan su suna zargin juna kowa yana cewa na kai ka kawo mugun shawaran nan a a kaina wani ai kaina Allah yake bada labari kalu sai suka ce ya wailana kai canmu inna kunna tabin lallefa mu mun kasance masu yin dagawa masu tsallake doka na Allah da muka hana matalakawa wannan arziki da menene da babanmu yake basu ai taqaina an ni'matillah mun yi dagawa game da ni'mar da Allah ya mana ba mu gode mu ni'imar Allah ba inda mu ana nema gurin mu ba mu godiya yanzu kai kana da shi hauli zai zai cewa na sammin wai bakin ciki kake shi ai sai ka gode wa Allah in Allah ya so kai ne zaka zo kana roko amma sai Allah ya sa kai ake roka wannan ƙarhi ne ko dabara ce babu ƙarhi babu dabara shin inda Allah ya yi ma ni'ima kai ne ake zuwa ake cewa ka bayar to ka ba su ka ce kuma alhamdulillah ka ji daɗi in ma ba kai niyyar ba su ba ka faɗi magana mai kyau ko ka ba da kaɗan ka ce a yi haƙuri amma Allah ya ma arziki da wani tun ya zo ka ce ko haka na kuka talakawan ga kun gane ku ai masu kuɗi haka suka faɗa su talakawan ga haka na suke to kai ka zama mai kuɗi mai an ce ma waye ne ke ba da kuɗi ko ƙarhi ne ba ƙarfi ba ne ba waye ba ne jarabawa ce jarabawa ce wani za ka kun taso tare shi ne wawan cikinku kuma shi zai zama mai kudin cikinku ba yadda kuka iya kenan ba wayo ba ne Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari suka ce asa rabbuna muna tsammanin ubangijinmu an yubdilana khairan minha da canza mana da abin da yafi wannan gona inna ila rabbina raghibun lalle muna kwadayin haka ne zuwa ga ubangijinmu mana muna komawa ga Allah muna kwadayin ya canza mana abin da yafi wannan maluman tarihi suka ce da suka yi wannan sai Allah ya musanya musu da wanda yafi wannan alkhairi dabino kun dai san rashin dabino ko da nawa yake wason a reshen shi ana samun ɗayan dabino ko to su da Allah ya tashi canza musu a gonarsu sai zama dabino guda in yi wannan reshe in an tahi da jaki ɗaukar kaya da an karyo reshe guda ya ishi kayan jaki ba a ƙara mishi don akwai icce ɗari na dabino yaya ai da yawa ne to jama'a kun ga dai darasi gashi nan kan mu bari ya wuce ya kamata mu yi amfani da shi Allah subhanahu wataala yakan jarabe ka in ya jarabe ka kamar da al'amari ga Allah kuma kai gaugawa komo ma Allah zai iya yi wa sanadiyar wani laifi na sai ka tuban ma Allah Allah abada ni kaza ban ban sake Allah ka yahe mana Allah yana yahewa Allah ka yahe mana kadhalika al'azab Allah ce kamar haka ne dai fa muke yin azaba kun gane ko kamar yadda muka yi musu to haka ma wanda ya tsalaka dokokin Allah haka muke kama shi da azaba mu jarraba shi wal azabul akhirati akbar amma fa azabul lahira shine mafi girma ga wanda ya mutu bai tuba ba law kanu ya'lamuna inda mutane sun kasance sun sani ma'ana yadda an kai musu kowa ma ana iya yi wanda ya kware shawa an jarabe su da rashin ruwa da yunwa da sauransu irin yadda aka yi ma wa'innan yaran wa'inda suka ga taimakawa miskinai ba an babansu ya rasu Allah ya ce kamar haka yana nan ga duk wanda zai zo ya yi jayayya ga wanda ni'imar da muka yi masa ko ta kuɗi ko ta lahiya ko ta ƙarhi ko ta ilimi idan Allah ya baka ba ka yi amfani da shi ta hanyar da za ka gode wa Allah ba sai ya jarabe ka ta hanyar da ba kai tsammani ba don haka kowa ya gode wa ni'imar da Allah ya masa إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم lalle masu jin tsoron Allah muttaqai wa'inda duk suka ji tsoron ubangijin su suna da a gurin ubangijin su jannatin na'im aljanna gidan ni'ima attaqwa shine ka ka ji tsoron Allah da aikata abinda Allah yake so da kuma nisantar abinda Allah baya so duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya masa alƙawarin yana da aljanna gida na ni'ima afana ja'alul muslimina kal mujrimin Allah ka kare mu nan magana ce da mushrikai suka yi wai suka ce mu a lahira in an ji in ma da gaske ne to abinda za a ba mu yahi abinda aka ba wa'in ga musulmai haka suke faɗa yanzu kawon masu kuɗi wasu suna yi da sai su ga da Allah ya zaɓe mu a nan muna cikin ni'ima ko lahira ma muna a cikin ni'ima waye gaya ma wallahi ba haka bane to shine sai Allah ya warware wannan yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin shin yanzu mu za mu sanya musulmai mutanen kirki kal mujrimina kawan masu laifi a ce rabon da musulmai za su samu a lahira shi ne kahirai za su samu Allah ya ce ba haka ba ne malakun kaifa ta hukumi mai ke damun ku ne da kuke irin wannan hukunci ku mushrikai kuna kamanta musulmai da mu'minai eh musulmai da kafirai am lakum kitabun ko kuna da wani littafi ne da aka saukar da shi a gurin Allah fihi tadrusuna wanda a cikin sa kuke karanto wayannan maganganu da kuke hada musulmai da kahirai a wani littafi kun ka karanta kuna da wata hujja ne babu hujja inna lakum fihi lama takhayyarun ku ce kuna da abin da za ku zabo daga cikin wannan littafi abin da kuke sha'awa faɗa ku faɗa mana kuna da wannan littafi ne da za ku zabo magana da kuke so ku faɗi babu wannan littafi am lakum aymanun alaina ko kuma kuna da wasu alƙawarra ne tsakaninku da mu baligatun ma'ana mu'akkada masu ƙarfi waɗanda mun ƙulla alƙawari mai ƙarfi tsakaninmu da ku ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashi alƙiyamu inna lakum lama tahkumun cewa ku game da wannan alƙawari da muka yi muku kuna da abin da kuke hukuntawa na menene na alheri a gurinku na cewa za ku samu alheri abin da kuke so a gurinku da kuma abin da ba ku so ba zai same ku ba ku da shi kun gane misali ma'ana dai kahirai da kuke haɗa kanku da musulmai ba haka bane musulmi mu'mini da kahiri ba ɗaya bane babu wani dalili da yasa kuke wannan magana kuma ba ku da wani alkawari mai ƙarfi tsakaninku da mu cewa kuna nan kan samu abin da kuke so haƙi zuwa ranar tashi alkiyama inna lakum lama tahkumun cewa abin da kuke hukuntawa kuna da shi ba ku da shi Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama idan ko kun ce akwai wani alƙawari tsakanin mu da ku salhum to ka tambaye su ayyuhum bidhalika za'im wane ne zai zama wakili wa ya jagoranci wannan alkawari wane ne kafili cewa bi anna lahum fil akhirati ma lil muslimin cewa abinda musulmai ke da shi a lahira su ma suna da shi ina kuke da shi manzo aka ce ya tambayi su mushrikai masu iddi'ain cewa abinda suke samu a nan duniya lahira ma sai sun samu fiye da na musulmi Allah ya ce ba haka bane shi yasa Allah ya ce da annabi salhum to ka tambaye su ayyuhum bidhalika za'im wane ne jagora akan wannan alkawari da an ka dauka za'im bi ma'ana kafilul lahum wanda zai zamo majibanci al'amari gare su cewa bi anna lahum fil akhirati ma lil muslimin a ranar lahira abinda musulmai ke da shi su ma suna da shi am lahum shuraka ko kuma a gurin su suna da wasu kishiyoyi abin bauta ne kuma bayan Allah mana suna da wasu gumaka da suke yin wannan abubuwa wani ya ato bi shirka'ihim in kanu sadiqin to sai su zo da wa'annan gumakan nasu in sun kasance su masu gaskiya ne yaushe yawma yukshafu an saqin kun gane ko ranar da za a yaye kwabri ay yawma yakshafu an saqin ila an amrin qati'in shadid ma'ana ranar da Allah subhanahu wata'ala zai yaya kwabrin shi ibn abbas yake cewa ko ashaddu sa'atin fil qiyam daidai lokacin da za a yaye kwauri lokacin da Allah zai yaye kwaurinsa to shine lokaci mafi tsanani a ranar tashi alkiyama yadda al'amarin yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari da aka tambaye shi wasu mutane ne suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya rasulullah ya manzon Allah hal nara rabbana shi ranar kiyama zamu ga Allah ido da ido zamu ganshi wanda tambaye shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce na'am eh hal tudaruna fi ru'yati ash-shams biz-zahirati shin kai karhe dai zuwa biyu in kana son ka ga rana akwai mai tare maka eh domin don Allah misali na buga musu yace yadda kamar tsakar rana wani bai iya tare ma rana to duk taron ranar kiyama sadda Allah zai zo a ganshi shi babu wanda zai tare ma baka cewa wani gyara mai in kalle shi a ya ƙara ba su labari ya ce yanzu shin wata a daren da babu giragizai in ya fito ka daga kai za ka kalle shi akwai abin da yake tare ma suka ce babu ya ce to haka ma ranar tashi alkiyama Allah subhanahu wata'ala kowa zai gan shi babu wanda zai yi tura-tura shi yasa mazala ya ci gaba da cewa idza kana yawmul qiyamati adana mu'adhdhinun idan ranar kiyama ta yi sai Allah ya sanya mai sanarwa ya sanarwa tattabi kullu ummatin ma kanat ta'bud kowace al'umma ta bi abin da take bauta ma fala yabqa ahadun kana ya'budu Allah min barrin wa fajir babu wani da zai sauro wanda ke bautar Allah mutumin kirki ko fajiri wa ghayra ahli kitabi da kuma wa'inda ba ahlul kitabi ba fatudu al yahud sai a kira yahudawa fa yuqalu lahum ma kuntum ta'budun a ce da yahudawa me kuke bautawa qalu sai ce kunna na'budu uzair ai mu muna bauta wa Uzair bin Allah Uzair dan Allah muke bauta ma fa yuqalu sai a ce da su kadabtum kun yi ƙarya mattakhadha Allah min sahiba ai Allah bai da mamata wala waladin balida wanda bai da mata yana da to fa ma za ta tabgun me kuke nema ku hadi mu ji da ƙarshe dai sai Yahudawa su ce suna jin kishi ba za su sha ruwa ba aiwata da su su ma nasara haka za a zo da su su masu ce suna buƙatar ruwa aiwatar da su sai ya rage masu bautar Allah na kirki da na banza a nan ne Ubangiji subhanahu wata'ala zai zo idan Allah subhanahu wata'ala ya zo sai ya matso da sura yadda za a ganci to kai da baka taɓa ganin Allah ba ka ganshi ya za ka ka gane shi Ubangiji na ce kun ga Ubangiji ku kun san shi daga nan ne sai Allah subhanahu wataala ya yaya ƙorinsa da ya yaya daga ƙorinsa duk wanda ke yin sujjada dan Allah ba dan riya ba zai faɗi yana mai sujjada ga Allah to anan ne munafukai da waɗanda ba su bi Allah ba sai gadon bayan su ya kangare ba sa yin sujjada to shine na Allah yake bada labari yake cewa a ranar kiyama يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ran da Allah zai yaya ƙaurinsa sai a ce su yi sujjada su munafukai da kafirai ba za su yi sujjada ba saboda gadon bayan su ya san dare Allah madaukin sarki kai mana jagora ka ba mu ikon yin sujjada a yanda muka tsaya gaban Allah wannan dogon hadisi ne dai a takaice Allah ya ce khashi'atan absaruhum ma'ana fuskokin su yana cikin kaskanci dalhaquhum dhilla mana da na sani da kaskanci da tabewa ya mamaye huskokin su wakar kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun ai sun kasance a nan duniya ana kiran su zuwa ga sujada suna lahiya kalo amma ba su zuwa mana a nan duniya ai an kira sallah su to su sallah ba sa yi duk wanda yake wasa da sallah bai wasa bai yin sallah yadda ya dace ranar kiyama sai ya nemi yana son ya sujada bai iyawa haka kowa ya rike sallah ya yi ta a bisa lokaci a bisa karantar manzo Allah Allah ce fadarni wa man yukadhibu bi hadha alhadith ka banni da duk wanda suke karyata wannan alqur'ani duk masu karyata alqur'ani Allah madaukin sarki yace ka banni da su an gane ko sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zamu kama su ta yanda basu yi tsammani ba sanastadrijuhum ay sana'khudhuhum bil azabi zamu kama su da uquba min haythu la ya'lamun ta inda basu yi tsammani ba fadharni wa man yukaththibu bi hadha al hadith kabarni da duk wanda yake kareta wannan alquran sanastadrijuhum za mu yi musu talala mana za mu kama su min haithu la ya'lamu ta inda ba su yi tsammani ba ka san ku akwai matsala wa umli lahum hmm hmm shi ake ce masa nastadirjihum ma sana'u talala kenan da hausa abin da ake ce ma istidraji talala inna Allah la yumli lizalim hatta idza akhadahu lam yuflit wanda yake zalunci Allah sai yi mai talala amma har da ya shiga hannu bai kufcewa gashi na Allah cewa umli lahum ina yi musu talala ina musu jinkiri inna kaidi matin lalle kamuna mai karfi ne ana abinda zan saka musu da shi ba karami bane sai ka kana ta abu wani sai zalunci ka ce je ka gaya ma Allah kuma ya kwana lafiya a san dai talala ne Allah yake musu am tas'aluhum ajran shin ya rasulullah ko kana roƙonsu wani lada ne fahim min makaramin muskalun ya zamanto wannan haraji da aka ɗora musu abin ya musu nauyi wa'azi da ake yi wa'inda ake ma wa'azi nawa suke biya bale su ce wa'azin ya ishe su Allah ya mana jagora idan ka samu wannan arziki sai ka gode wa Allah a sunna ta da'awa a sunna ta kira zuwa ga addinin Allah shi mai wannan kira bai da nashi albashi da ake bin sha'awata sai dai Allah biya shi sai dai akwai waɗanda ana iya yi musu albashi an yi musu albashi kuma ba laifi ba ne amma mafi yawanci dai suna yi ne don Allah biya su haka annabawa suka yi manzo mu haka yayi Allah da kanshi yake cewa shin wa'azin ga da kake yi nawa suke biyan ka ko sisi shi yasa Allah ya ce am tas'aluhum ajran ko kana neman su biya ka ne fahum min maqramin muthqalun maqram shine harashi ya zamanto wannan abin da kake aza musu ya zamanto ya musu nauyi Allah subhanahu wataala yake cewa aw am indahum al-ghaib fahum yaktubun ko kuma suna da wani sanin gaibi ne da suke rubutawa am indahum al-ghaib ko kuma suna da wani gaibi wani abu na koyi wanda suke rubuta shi fasbir li hukmi rabbika kai hakuri ne game da abinda ubangiji kai hukunta na yadda sakon da ya aiko ka da shi wala takun ka sahibil huti kar ka zamo kawma abucin kifi shine annabi yunus idnada yayin da ya kira Ubangijinsa yana addu'a a cikin cikin kifi, wa huwa makzum yana cikin damuwa, makzum ai mamlu gamma yana cike da damuwa da bakin ciki. Lokacin da annabi Yunus ya yi wa'azi, ya wa'azi mutanensa ba su imani bai ya baro gari ba da izinin Allah ba. Ya shigo cikin jirgin ruwa, ga jirgin ruwa zai nitse da mutane. aka yi ƙuri'a annabi yunus ya fita ya fada cikin jirgi cikin ruwa allah ya aiko da abin nan kifi kifi ya haɗe shi shi ne cikin cikin kifi yake na yana wani addu'a shi yasa allah ce da annabin mu wala ta kun fasfir da hukumar rabbik kai haƙuri game da abin da duk allah ya hukunta ma wala ta kun ka sahibul hut kar ka zamanto ka wa ma'abuci kifi shine annabi yunus idnada lokacin da yake addu'a yana kiran Ubangijinsa a cikin cikin kifi, wa huwa makazum yana mai cike da damuwa. Allah yake cewa a wannan addu'a yana yinta, yana yinta, ya aka yi samu dacewa da addu'a, laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi ba dan ni'imar Allah ta riske shi ba, wace irin ni'ima ta Allah ya gane lehin da ya tuba. in ba dan ya tuwa nubida bil ara'i aka ne ko da za a jefar da shi ne bil fada'i min batnil hut za a hidda shi a cikin abin nan cikin cikin kifi a cikin sarari wa huwa madmum yana abin zargi ay yuzammu wa yulamu bi dhanbi ana mai zargin shi da lahin da ya yi amma fashtabahu rabbuhu sai ubangiji ya zaɓe shi faja'alahu min as-salihina ya sanya annabi annabi Yunus ya kasance daga cikin mutanen kirki to sai aka dawo da bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ana kwantar da hankalin manzon Allah an ce sadaniyar saukar wannan ayar manzo yana yin wa'azi an rasa yadda za a yi da shi kun san irin mutane da bakin mutane gaskiya ne ko ba haka ba ne manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ista'izu billahi min al'ayin ku nemi tsarin Allah daga idon mutane fa innal ayna haqqun domin ido gaskiya ne a wani riwaya manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal ayna latula'u birrajul hatta yas'ada halikan fa yataradda minhu idon mutum yakan kama mutum dan uwan shi har ka ga mutum ya ruga ya hau saman abin hawa ya faɗo kamar wanda aljani ya kama a wani ruwaya manzo Allah yake cewa innal aina tudkhilu ar-rajula al-qabr kun ga idon mutane suna kada mutun kabari wal jamal al-qidr raqumi shi kuma ido yana kan shi tukunya to bari mu tsaya daidai gaban nan akwai wani mutum a makka shi saboda mugun ido da mugun baki sai shi kwana biyu bai ci nama ba sai ya zo shi labe sai ya ga raƙumi mai kyau da raƙumin nan ya wuce sai shi ka wancan raƙumi ko Allah shi sa mai kaza kaza mu ci nama raƙumin nan da ya kai gida ana yanke shi sai zama to suna tara yan kuɗin su in sun ga raƙumin da ya musu sai su mai baki sai a yanka shi yanzu da suka gano wannan mutum sai aka je aka yi jinga da shi aka ce mu muna son kai mana aiki ga shi ce in ya wuce kai mai baki baki shi hallaka shi ya ce a ta yi ni ko ga maganin shi shi manzo Allah bai sai an yi haka ba ma shi ne da ya wuce masu baki suna ta baki ka za ya same shi ka za ya same shi duk suka yi suka gama ba abin da ya same shi to shi ne na Allah yake ba shi labari ya ce da manzo wa iya karin lare na kafaru da yi su liƙuna ka bi afsari ai kafirai sun so su cutar da kai da ganinsu idanuwansu sun yi iya ƙoƙari don su cutar da kai lamma sami a zikir yayin da suka ji tunatarwa nam da yi su liƙuna ka ayyusibu ka sun so su same ka bi absarihim da ganinsu mugun gani lamma sami'u dhikr lokacin da suka ja tunatarwa wa yaquluna innahu lamajnun kuma suna cewa ai shi manzon Allah ma hukaci ne Allah ya ce a manzo sallallahu alaihi wasallama ba ma hukaci bane wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shi qur'ani fa ba komi bane face tunatarwa ne ga mutanen duniya ibn abbas yake cewa qur'ani wa'azi ne ga mu'minai Allah madaukin sarki ya samu dace Imam al-Hasan yace in huwa illa dhikrun lil alamin shi dai Qur'ani ba komai bane dawa'u isabatil aini maganin kambun baka ne an yaqra al-insanu hadhihi al-aya mutun ya rinka karanta wannan aya daga cikin maganin kambun baka akwai karanta wannan aya wa iya kadun ladina kafaru da yusliquna ka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu lamajnun ma huwa illa dhikrun lil alamin kana da da karanta mai wannan aya ka tofa masa makiya sai dai kallo kai ma ka karanta da addu'o'in da suke baya da kariya game da ido makiya wallahi sai dai su ci kansu la sai da su kansu Allah muna roƙonka kare mu daga sharrin makiya masu mugun gani da mugun nufi Allah ka maida musu abin su akan su Allah ka kare mu ko ba ga bane ai ina ganin khutba ta ta wannan mako kenan ido mugun abu ne yana kisa yana cutarwa wasu da yawa daga talaucewa fa idon bakin mutane da ke talauta su kaga kana kasuwanci duk ya taɓarɓare sai ka ce an yi ma sammo ne ba sammo na ba wani mugu ne yana na yana Allah sa dukiyar mata lalace kawai sai ka rasa inda ka dosa haka in kana da jarin dubu ɗari ne ko jika ɗari in ka rika su ka karanta wannan addu'a wa iya kadun ladina kafaru la yuzliku na kabi afsalihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu lamajnun tuf tuf tuf tuf Allah ka kare mu kuɗi na akwai Allah ka kare mu da su to mun zo ƙarshen suratul qalam ko sauran lokaci suratul za mu je suratul haqa suratul haqa shine sunan da ta shahara da shi wannan sura makkiya ce tana da ayoyi 52 tana da kalmomi 255 tana da harufa 1480 abinda sura take karantawa a takaice at-tadhkir bima halla lil umam as-sabiqa tana tunatar da mu abin da ya shafi al'ummomin da suka gabata sannan daga cikin abin da take karantar da mu cewa za a raba littattafai na ayyukan bayi a ranar tashi alkiyama wanda ya alheri ya gani wanda ya shari zai gani sannan akwai umarni da yin tasbihi ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda za mu ji a cikin wannan sura Allah ya wani jagora to babu lahi sati gobe Allah kai da ta tashi kanta ko to yayi gobe Allah kai da zamu tashi akan suratul haqa abin da muka faɗi a nan daidai Allah ya ba mu ladashi da muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk